بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar alhamis ne sha uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wannan shine karatunmu na uku a cikin tafsirin wannan shekara da muke gabatarwa iyaye mata a wannan masallaci namu mu'assasa ali bin abi talib wanda ke nan unguwar madaci a gwargwaje zaria jihar kaduna a najeriya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadunmu allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana taken ainihin wato tafsiranmu baki ɗayan su kaf shine alƙur'ani mu'jizan mu'jizoji allah maɗaukakin sarki ya taimaka idan ba manta ba mun fara tafsiri daga cikin suratu safi ma'ana sura da allah maɗaukakin sarki yake mana bayani dangane da girman mutum ya rinka faɗin abin da ba zai iya aikatawa ba bayan da Allah ya yabi kanshi Allah madaukakin sarki ya ainihin wato girmama kanshi tare da bayyana hadarin da ke cikin mutum ya faɗi magana da ba zai cika ba idan ba ku manta ba shine muka tsaya muna bayani dangane da abin da ya shafi alkawari ko game da yaya ya kamata mutum ya rinka faɗin magana kuma idan idan mutum ya alkawari yaya zai rinka cika wannan alkawari ina fata an gane to a cikin waɗannan ayoyi da muka karanto a farko mun ji ainihin wato hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayani dangane da alamomi na munafiki ko yana daga cikin alaman da ake gane munafiki shine idan yayi magana baya cika maganan shi idan yayi alkawari baya cika alkawari to a wannan lokaci muka yi wa juna nasiha da wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Amir ɗan Rabi'a ya ce mahaifiyar shi wata rana ta kira shi sai ta ce mishi ya zo ya karbi ashe annabi ya sa mata ido da wannan yaro ya zo sai ta miƙa mishi wannan abu dabino ne ko wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da baki bashi wannan dabinon ba da an rubuta ki cikin masu yin ƙarya da kin zama cikin makaryata ba nan ne muka ce irin wannan abu da muka ga iyaye suke yi wanda za a yi wa yaro wa yau ko sai a ce wa yaro ungo a halin ba komai da yaro ya zo sai a cafke shi to wannan ashe kun ji ƙarya ne ma'ana shi ma na daga cikin mutum yau mutum alkawari ya cikawa a nan ne muka ƙara cewa ba mamaki wani lokaci yaro zai buƙace ki da ki siyo mishi kaza sai yaro kun san yaro ba wayo ko sai ya ce a siyo min jirgin sama ina fata an gane to idan yaro ya ce a siyo jirgin sama ke kin san ba za ki iya siyan jirgin sama ba to menene abin da ya kamata sai ki ce a'a zan dai siyo maka cingam kaga dai cingam ba zai gagara ba ko yadda mutum zai cika alkawarin da yi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a nan ne in ba a manta ba dai har wa yau muka ɗauko dogon hadisin nan na sulhun hudaybiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muka ji yadda ya alkawari da shi da ainihin waɗanda suke ba musulmai ba ma'ana suka yi alkawari da shi da yahudawa a lokacin da ya je zai yi umara bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fadal bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ainihin wato shekara kusan shida da barin makka to wannan shekara ya zo zai yi umara sai ainihin wato mushrikai suka ce ai ba yadda za a yi mun ji yadda annabi yayi dauka cale tare ko ya je kewaya daga baya da ya samu kanshi ainihin wato hudaybiya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa hudaybiya sai muka ji cewa a wannan waje dai a takaice suka zauna aka yarjejeniya aka yi sulhu akan cewa ba zai yi ka shigo kasan nan wannan shekaran ba sai wani shekaran daga ƙarshe annabi suka zauna suka rubuta waɗannan yarjejeniya baki ɗaya kaf har inda muka ji ɗan wanda ya zo a matsayin kurashawa shine ainihin wato wanda ake kira da suhailu ɗan amru suhailu ɗan amru ɗin nan shine ya ta faɗin waɗannan maganganu daga ƙarshe ɗan shi ya zo a guje wanda ake cewa wa abu jandal ko ya zo ya ce ya musulunta sai wannan su'ali ya ce to a maida min da ɗana manzo Allah ya ce a ai ban mu fara alƙawari ya ce a in dai da gaske ne alƙawarin nan annabi shi kuma baya cin amana annabi ya ce to shikenan ka koma yaro ba yadda muka iya karshen al'amari dai jama'a mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi nasara akan cika wannan alkawari da yi ko to shine mu ma duk sanda muka dau alkawari idan muka tsaya kan alkawarin kuma muka cika shi Allah madaukakin sarki zai ba mu nasara akan duk abin da muke akai saboda haka a yau insha Allah za mu karkare ma'anonin waɗannan ayoyi zuwa aya na hudu amma za mu so mana ya dan ƙara karunto mana shi daga farko zuwa inda muka tsaya insha Allah na'am akarmaka Allah Allah ya ce ni أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم كأنهم بنيان مرصوص
Allah madaukakin sarki yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa suna ainihin wato yi wa Allah tasbihi suna girmama Allah suna yabon Allah ba sa butulcewa Allah ba sa ainihin wato saba abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarni kenan ishara akan cewa mu ma mu zan masu bautan Allah musamman ainihin wato cikin waɗanda suke yabon Allah a duk halin da muka samu kanmu a ciki ina fata an fahimta tunda abubuwan da Allah ya halitta baki ɗaya kaf da mai rai da mara rai duk suna yabon Allah to mu da Allah ya halicce mu ƴan adam mu yafi kamata mu gode wa Allah tunda duk cikin halittu babu wanda Allah ya daidaita halittarsa ya girmama su kamar ɗan adam ku duba yanzu da Allah ya ga dama ya mai da kan ɗan adam ya zama kamar kan jaki ya kuke gani ai za a ga muni ko da Allah ya mai da bakinmu kamar na alade akwai wanda zai kama Allah amma ku duba yadda Allah ya tsara halittar mu Allah bai kyautata mana ba shi yasa Allah yake wa laqad karramna bani adama hakika mun karrama dan adam a karkashin wannan to dan adam ya rinka ainihin wato yaban Allah yana girmama shi tunda duk abin da Allah ya halitta suna yaban Allah ina fata an gane wa huwa al-azizul hakim Allah maɗaukakin sarki mabuwayi ne mai hikima ne ma'ana duk wanda ma yace ba zai yabi Allah ba an ce mu yabi Allah in ma kin ce ba za ki yi ba to Allah mabuwayi ne Allah bai san yaban da za ki yi tunda sauran halittan suna yi Allah bai san yaban da za ka yi tunda sauran halittan suna yi ina fata an fahimta Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani lima taquluna ma la taf'aluna me yasa duk sanda kuke yi magana kuna faɗin abin da ba za ku iya aikatawa ba kun ga wannan shine alkawari da ba a cikawa kenan ko to me yasa kuke yin alkawari da ba a cikawa kabura makatan inda Allah wannan laifi ya girmama wajen Allah an taqulu ma la taf'aluna ku rinka faɗin abin da ba za ku cika ba to wannan shine aya da muka tsaya muka yi ta yin bayani tun daga kaset ɗinmu na farko har zuwa ainihin wato na uku ɗin ma'ana matsalan alkawarin nan jama'a mu yi ƙoƙari mu dage in dai za mu yi alkawari to mu cika alkawarin nan cika alkawari shine rufin asiri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana a cikin hadisin Imam Muslim hadisin na nan Malam Assaf ya kawo shi a cikin littafin shi Al-Mi'a An-Nisawiyya wata rana wata mata ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ma'aikin Allah mahaifiya na ta rasu ana bin ta bashi ma'ana ana bin ta bashin azumi ta yi bakance ta yi wa Allah alkawari cewa ya Allah in ka sa kaza ya faru ko in ka sauƙaƙa min yin kaza ko in ka sa na haihu lafiya ko in ka bani miji na gari ko in ka sa na ci jarabawa na ko in ka sa duk wani abu dai da mutum zai iya faɗi sai ta yi alkawari cewa ya Allah zan yi azumi azumin nan guda ɗaya ne rana ɗaya ko rana biyu ko rana uku ko iya dai abin da mutum ya faɗi da bakin shi yanzu wannan menene kenan alkawari ko to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ita idan mahaifiyarki ta rasu ana bin ta bashin kuɗi ba za ki biya mata bashin ba wannan mata ta ce kwarai zan biya mata sai Allah ya ce to manzo Allah ya ce to ai bashin Allah shi ya fi cancanta ki biya yanzu Allah yana bin ta bashin wannan azumi da ta yi bakance a halin haka ki biya wannan azumi kenan ina fata an fahimta a ƙarƙashin wannan duk wanda ya bakance bai samu ya cika alkawarin da ya yi wa Allah ba idan ya mutu to ana bin dangi da magada ana bin su bashin wannan bakancen in na azumi ne sai sun yi wannan azumin to amma in ba azumin bakance ne ba an dai san abin da ake cewa bakance ko kamar yadda na kawo shine mutum ya alkawari cewa ya Allah idan ka bani kaza zan yi azumi ko zan yi sadaka ko to mutum ya faɗi da baki ko bakance kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna amma idan ya kasance azumi ne wanda yake ba na farilla ba ma'ana ba na bakance ba kamar misali azumin watan ramadan wata bata samu ta yi ba sai ya zan kuma bata rama azumin ta rasu ba to irin wannan ba a ramawa an gane ko amma azumin da yake na bakance shine dole sai an rama shi to ash-shahid shine matsala da ya shafi al'amarin alkawari to wajibi ne mutum ya cika shi alkawari tsakaninka da mutum dan uwanka ko ko alkawari ne kai wa Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya ce kabura maktan to laifin nan fa akwai girma laifin ne an taqulu ma la taf'alun mutum ya rinka faɗin magana wanda ba zai iya cika wannan maganan ba sai Allah ya ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah madaukakin sarki yana son waɗanda idan suka zo yaki in suka zo jihadi to suna tsayawa ne cikin sahu a lokacin da suke wannan jihadi ma'ana jihadin musulunci da ake yi ba wai ana zuwa ne inna rajudu ba kamar yadda za a ce fari suna tashi kun ga fari ba suna tashi ko ta ko ina ne ko wannan ya nan wannan ya can a'a musulmai sai su sahu an fahimta ko alama akan cewa waɗannan mutane suna da kan gado suna da tsari ba za su zo kawai su cincirin dotsi ba zau kamar yadda arna ke yi ba arna ne sai ku ga su sun taho kawai a guje wannan na tafiya wannan na ihu wannan na amma musulmai sai su sahu sahu suna jiran shugaba ya ba su umarni kamar yadda ake sahun sallah ishara akan cewa musulunci na da tsari kenan ko shi yasa hatta sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa idan aka zo sahun sallah to maza su ne za su ainihin wato tsaya bayan liman in mata sun zo wannan sallah a masallaci su kuma su faro sahunsu daga baya wannan shine tsarin addinin musulunci jama'a mun fahimta ko saboda haka duk inda aka ainihin wato zo za a yi taro ko za a yi zama ko za a yi wani abu to mata daga baya suke faro zama waɗanda suka zo daga baya sai su rinka matsowa ana tahowa gaba wanda suke a bayan nan sun fi ainihin wato falala sun fi lada sun fi samun alkhairi daga wajen Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta musamman idan ya zan wannan al'amari ne da zai haɗa zaman maza da mata a kiyaye ba a yin zama gefe da gefe a ce ai an zo taro ne maza da mata to ga kujeran maza nan layin ga na mata nan layin a'a mata a baya suke mafi sharri shine wanda za a zo a ce wannan ba ma maganan ma rabawa gaba ɗaya cuɗewa za a yi maza da mata duk a cuɗe waje ɗaya an zo taron ɗaurin aure ne wa ma ya ce mata su zo ma tukuna ina fata an fahimta saboda haka waɗannan suna daga cikin tsare-tsare da musulunci ya zo mana da shi musulunci ba addini na mutum ya yi shi yadda ya ga dama ba ya asaf sai muka ga a wannan zamani musamman danginmu yarabawa idan aka zo ɗaurin aure sai ku ga an haɗu maza da mata hasali ma ba haɗuwan ba kawai sai a ce to za a kira maza ko kuma a ce masu kujeruwa ne sai su zo su zauna a gaba sai a haɗa kujerunsu da na mata a ce matan masu ma su zo su zauna idan aka gama kuma a ta cuɗanni tsakanin duka har ɗan uwan hausawa ma duk ba wanda ba sa yin waɗannan abubuwa haka ne ko ba haka bane gaba wannan haramun ne a addinin musulunci babu inda musulunci ya haɗa maza su rinka cuɗani da mata a'a maza suna waje daban mata suna waje daban idan lalura ta kama za a tsaya a waje ɗaya to maza su zama a gaba mata su zamo a baya wannan shine tsarin da addinin musulunci ya zo da shi saboda haka akwai bala'i yakan sauka duk inda aka yi wani taro maza suna cuɗaɗɗeniya da mata amma wannan sai kaga har cin abinci kawai wani sai ya gamo wata mata sai su zauna suna cin abinci tare ita matan wani shi kuma mijin wata ko kuma wannan wani saurayi wannan wata budurwa sai a zauna ana ta magana wai ai biki ake ai biki ne ba komai ko a tashi ana rawa ko ana waɗannan abubuwa duk haramun ne a cikin addinin musulunci saboda haka jama'a sai a ji tsoron Allah a ainihin wato guji waɗannan barna suna jawo bala'i da tashin hankali waɗannan tashin hankali da muke a ciki da rashin zama lafiya daga laifuffukan da muke yi in muka tuba muka kowa Allah sai Allah ya gyara mana ainihin wato abin da yake faruwa na rashin zama lafiya a cikin mu Allah madaukakin sarki ya zauna da mu lafiya to kun dai ji in za a je jihadi Allah madaukakin sarki ya kawo tsarin a yin karin wannan jihadi a cikin sahu ba tare da ana yi a cuɗe ba ana yi a tarwatse a'a a yi abin a cikin tsari ina fata an fahimta babban malamin tafsiri malam ibnu kasir ne dimashki Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ainihin wato kawo wani bayani daga al'imamu Ahmad. Al'imamu Ahmad Allah ya gafarta mushi ya ce, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce, Allah maɗaukakin sarki yana yin dariya ga wasu mutane guda uku. Su wane ne waɗannan ma'ana Allah ya so abin da Allah ya ji daɗin abin da suka yi kenan Allah na son abin da suka yi. Na farko, ar-rajulu yaqumu min al-layl. Mutumin da yake tashi ko matan da take tashi da daddare ina fata an fahimta zai ka kulle yaran nan in suka ji ya kulle wato ko kuma su fita waje gaba mutumin da yake tashi cikin dare yana ainihin wato ibada Allah madaukakin sarki yana jin daɗi kuma har Allah madaukakin sarki yana ainihin wato yi mishi dariya kun ga ashe ibada cikin dare yana da kyau kenan ko sai mu dage na biyu fa wal qawmu idza saffu lis salah idan mutane suka tashi a lokacin sallah suka yi sahu din nan to Allah madaukakin sarki yana yi musu dariya ma'ana Allah yana jin daɗi shi yasa alherin Allah ya kai ga duk waɗanda suke zuwa suke yin sallah a cikin sahu shi yasa in ba ku in kuna lura duk sanda aka zo za a yi sallah da zaran an gama ta da ikama me liman ke cewa sai ce sahu ma'ana ku gyara sahu kenan to ya ake yin sahu ana son kowa ya tsaya da yar uwarta kowa ya tsaya da ɗan uwan shi ku haɗa kafa da kafa gefen kafafun ku su haɗe da juna ba wai wannan ta tsaya can wannan ta tsaya can wannan tana gaba wannan a'a sai ku tsaya a sahu guda ina fatan an gane mutumi na uku fa wal qaumi idza saffu lil qitali da kuma mutane inda a lokacin da suka tsaya a wajen yaƙi za su yaƙi sai kuma suka yi sahu sahu a wajen wannan yaƙi to waɗannan baki ɗaya kaf Allah madaukakin sarki yana yi musu dariya Allah yana sa musu albarka wannan hadisi Imam Ibn Majah ya rawaito shi tare da cewa malamai sun yi bayani akan cewa wannan hadisi hadisi ne wanda bai inganta ba ina fata an fahimta ma'ana hadisi ne mai rauni Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan malam Allah madaukakin sarki sai ya ce wannan sahu da suke yi yaya sifar wannan sahun ma'ana yaya sahun ke kasancewa to shine Allah madaukakin sarki ce ka annahum bunyanun marsusun sai ku ga wannan sahu nasu sun ɗamfare da juna kamar gini da aka gina shi yanzu kowa ya duba yadda aka tsara wannan gini sai ya tafi a tsaye me kuke tunani da wani yayi gaba wani yayi baya shin ginin zai yi kyau haka zai yi kyau ba to haka ake so idan za a yi wato yaƙi ko in za a yi sallah sai a tsaya cikin sahu haka a gyara abin ya kyau ya tsari to wannan shine tsarin addinin musulunci kun ga musulunci baya son a rinka barin komai facau kenan ba tare da an yi tsari ba ko Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da ainihin wato ba mu labari Allah ya ce wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi lima tukudunani na'am وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله نعم وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala Musa liqaumihi ma'ana yanzu mun gama jin bayani dangane da abin da Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labari kar ku manta wannan aya da muka karanta muka ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai ne suke zuwa suke cewa ina ma da a ba mu izini mu je mu yaƙi waɗannan arnan mu karkashe su waɗanda suka hana mu addinin musulunci suna ta cika baki suna ta kurin baki ko shine a lokacin da Allah ya ce to a je a yakin shine kuma sai wannan ya kalli wannan ya ce kai yakin nan kada kawai mutum ya je a kashe shi sai kuma aka fara zamewa aka fara zama jiki shine Allah ya ce me yasa kuke faɗan abin da ba za ku iya aikatawa ba ne kafin a ce ku yakin kun ce ina ma da a ce a yaki yanzu kuma an ce a je a yakin kuna zame jiki an fahimta ko to wannan ya yi ɗaya kenan da wanda shi ma zai yi magana ya ki cikawa to mun gama jin mahimmancin yin alkawari ko kuma mun ji rashin cika alkawari da kuma faɗin abin da mutum ba zai cika ba yana daga cikin alama na munafunci Allah ya tsare mu daga munafunci sai Allah ya ce ka tuna sanda annabi Musa ina fata an fahimta Musa dan Imran kenan ko kamar yadda malam Ibnu Kathir ya kawo a cikin tafsirin shi annabi Musa sanda ya gaya wa mutanen shi ya ƙaumi ya ce ya ku mutane na lima tu'uduna ni me yasa kuke cutar da ni ne dan kawai na zo ina yi muku wa'azi na zama wanda za ku rinka zagi na zama waɗanda za wanda za ku rinka yin gulman shi waɗanda za ku rinka zargi wanda za ku rinka ma'ana banu isra'ila kowa ya san banu isra'ila ko yahudawa kenan sun cutar da annabi musa cutar wanda suka yi wa annabi musa ya kai matsayin da har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen shi Quraishawa shi ma suka bata mishi rai suka yi mishi duka suka zage shi suka ci mutuncin shi ba abin da ba wa annabi ba ashe kaga malamai yanzu da ake zagi ba tun yanzu aka fara zagin annabawa ba ba tun yanzu aka fara zagin duk wanda yake kira akan hanyar Allah ba sunnan Allah ne wannan kada ya sa ku daina wa'azi kada ya sa ku daina gaya wa mutane gaskiya saboda a daidai lokacin da kuka daina gaya wa mutane gaskiya wane ne kuma zai gaya musu Allah ya ce annabi ya ce babu amma in suka daure da wannan zagin za su ci gaba da wa'azinsu manzon Allah da zagi ya zagi da cutarwa ya cutarwa sai annabi ya ce to amma zan yi haƙuri me yasa saboda an cutar da annabi Musa fiye da irin cutar wannan da ake mu annabi Musa faɗa yi annabi Musa haƙuri yayi to ni ma Allah ya ce mun wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kayi haƙuri kamar yadda annabawa masu daraja su annabi Musa da su annabi Isa da su annabi Ibrahim da su yi wato Nuhu alaihi salam irin yadda suka yi hakuri kai ma kai irin hakurin su jama'a mun fahimta ko to sai manzo Allah yake ni ma nayi hakuri to wani irin cutarwa banu Isra'ila suka yi wa annabi Musa banu Isra'ila sun cutar da annabi Musa har sai da ya kai ga annabi Musa wata rana ya taɓa yin fushi sako da ya karɓo a wajen Allah sai da ya jefar da shi wannan sako ya fashe saboda fushi annabi Musa yana da fushi ina fata an fahimta banu Isra'ila ba irin cin mutunci da baya wa annabi ba amma fa kan ku manta banu Isra'ila nan tsabar rashin godiya ya kai su zuwa ga yin haka saboda mutane ne da suke karkashin bauta a wajen Fir'auna Fir'auna ya ci mutuncin banu Isra'ila ya bautar da su ba su da daman su motsa ba su da daman su magana annabi Musa nan ya zo ya tsiratar da su daga hannun fir'auna shin bai kamata da abin da annabi Musa ya ce musu su yi ba amma me suka saka mishi da shi sai suka bijire mishi kun san lokacin da suke karkashin annabi fir'auna fir'auna cewa ya duk sanda banu isra'ila suka haihu in suka haifi ɗa namiji a kashe shi duk ɗansu mazaje kashe su ake yi saboda ne saboda bokayen shi sun je sun buga mashi tsafi sun gano cewa za a haifi wani yaro namiji wanda wannan yaro shi zai zo ya rugurguza mulkinka to shi ko tun da ya ji wannan sai ya ce a cikin wa za a haifi yaran nan sai aka ce daga cikin waɗannan bayin nan naka ne da suke karkashin ka saboda haka duk mazajen banu isra'ila sai yace a kamo su sai ya daddaure su daga yau yace an raba ku da matan ku kenan sannan duk wanda matan shi take da ciki to a je a sa ido duk ran da ta haihu yaro na fitowa duniya in dai namiji ne to a cire kan yaron kawai fir'auna kenan ai fir'aunan kenan fir'auna ba tausayi haka aka yi ta bin mutane da zarar an ji labarin wanta na da ciki sai a ce to kai tsaya ko nan da shekara biyu ne za ta haihu to kada ka rabu da ita tana haihuwa kuwa da ya jariri na fadowa duniya da zaran an gan shi da zakari ya zo namiji kenan ko sai a cire kanshi kawai idan mace ce ita kuma sai a kyale ta haka fir'auna ya dinga yi wa banu isra'ila jama'a mun fahimta ko annabi musa ya zo ya fara yi wa kafin annabi Musa ya zo shi ma cikin banu Isra'ila aka haife shi a lokacin da aka haife shi sai ya zama shi ma namiji ne mahaifiyar tsoro ya kama ta Allah ya ce ki je ki samu wani akwati ki saka wannan jariri a ciki ki je ki dora akan teku kun ga Allah da iko ko wannan teku kuma sai ya gangara ya je har kofar gidan Fir'auna aka zo aka buɗe akwati aka ga ɗa namiji Fir'auna ya ce me kuke jira da shi aka ce sai matan shi Asiya ta ce haba mai gida wannan ɗa Allah ya kawo mana tsuntsu daga sama ga sashe ka ga dai ni ban taɓa haihuwa ba ka bar min wannan ɗan ko na rinka yin yunwa to samu wanda ni ma zan rinka alfahari da shi a matsayin ɗa ashe ɗan da zai rusa mishi mulki kenan bai sani ba ka ga waɗancan rayuka da ya kashe ya kan rayuka wanda ba su ci ba ba su gani ba jama'a mun fahimta ko haka annabi Musa ya taso a gidan Fir'auna daga ƙarshe aka je aka kira mahaifiyar shi ita ta zo ta shayar da annabi Musa a cikin gidan fir'auna kuma ana biyan ta kun ga wannan ni'iman Allah kenan shi yasa duk sanda Allah ya hukunci Allah ya ce ke mace ki kaza wallahi kada ki kawar da kai wajen yin Allah biyayya duk abin da Allah ya sa kiki yi akwai alkhairi a ƙarƙashin wannan abu ku duba uwar Musa uwar annabi Musa sanda ta haife shi da ta yi girman kai cewa cap da ɗana zan saka a ruwa wallahi ni ba zan yi ba za ta dawo ta ainihin wato ga wannan ɗa za a kashe shi amma da ta yarda da hukuncin Allah ta saka dan a teku shikenan sai teku ya tafi da ruwa aka jawo kuma aka nemo ta ta zo tana shayar da ruwan inda tana gidan haya ne yanzu an bata gida kyauta ko ba haka bane inda tana cikin talauci ne yanzu ana ci da ita ana shayar da ita inda ba sana'an da take yi yanzu kuma ana bata albashi duk wata kai duk shayarwa ake biyan ta yanzu ba ta samu goma da goma ba to haka ke ma mace idan Allah madaukakin sarki ce ki sanya hijabi to Allah bai ce ki sa hijabin nan dan ya tozarta ki ba Allah na son ya daraja ki ne ya mutunta ki to ki bi dokan Allah za ki ga Allah yadda Allah zai ɗaukaka al'amarin ki za ki ga yadda Allah madaukakin sarki zai rufa miki asiri rayuwanki duniya da lahira idan Allah ya ce in kin yi aure ki zauna a gidan mijinki ba fita to wannan zama da kika yi za ki ga yadda Allah zai ɗaukaka darajar ki ranar tashin alkiyama a lokacin da wasu za a yi wuta da su ke kuma sai a ce a yi aljanna da ke wani alheri ya fi wannan babu to amma sakamakon me sakamakon kin haƙura kin bi dokan Allah jama'a mun fahimta ko to me ya biyo baya annabi Musa ya zo ya fara wa'azi bayan ya girma sai ainihin wato ya ɗibi banu Isra'ila baki ɗayansu kaf ya fita da su daga ainihin wato karkashin Fir'auna haka aka je sai da ya zan Fir'auna ya biyo su yana son ya kashe su daga ƙarshe Allah ya halaka shi a cikin ina a cikin teku jama'a mun fahimta ko ku duba duk wannan ni'iman suwa Allah yawa waɗannan ni'iman banu Isra'ila ko to amma banu Isra'ila ana ƙetare wannan tekun da su kuma sai suka ce gaskiya Musa fa mu muna ganin wai waye Allah nan naka ne wani Allah ne ya turo ka ne da haka suka fara annabi Musa ya ce a'a za kuma ku zama butuli ne an ciro ku kun yanzu kun tashi a ƙarƙashin bauta za kuma ku fara yi wa Allah karan tsaye suka ce gaskiya mu sai mun ga Allah nan ido da ido kafin mun imani da shi arina Allah jaharatan ba haka suka ce ba annabi Musa ya ce to ya Allah ka ji mutanen nan kuma abin da suke cewa suka ce kai annabi Musa mun ma gaji fa kullum a ce naman tsuntsu yake saukowa daga sama muna ci mun gaji da cin naman aljanna yanzu muna son mu fara noma ne mu rinka cin albasa ku ji ba mu rinka cin gwaza da rogo muna son mu fara aiki da kanmu kun ga rashin godiyar Allah ko banu Isra'ila kenan da aka je kuma Allah ya ce in kuka tashi shiga ƙasar Misra ku shiga kuna kankan da kai kuna yi wa Allah sujuda sannan ku rinka cewa hittatun da suka zo shiga sai suka ce mu din zamu kankan da kai a'a ba zai yi ba sai suka zauna da duwawu sai suna jan gingi har a haka suka shiga garin suka canza kalman da Allah ya ce su faɗa to wannan shine halin banu Isra'ila kun ga mutane ne da ba san godiyan Allah ba ko din ni'iman da Allah ya musu amma suka dawo suka kafirce suka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ya Musa inna lan nasbira ala ta'amin wahida ba za mu haƙura da abinci guda ɗaya ba fadu Allah ko kuma muna san min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adatiha wa basaliha abinda muke son mu rinka ci kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ga sun fara cutar da annabinsu daga ƙarshe suka ce gaskiya mu ma a samu mana dan mariki mu ga Allah mu mu ma gaskiya Allah da zamu bautawa sai in muna yi muna gani shi amma kawai kai ta bamu labarin wani Allah da ba ma gani mu ba mu yadda ba banu Isra'ila kenan kun ga sun fara cutar da shi ko har sai da ya kai ga annabi Musa lokacin da ya je munajaci da ubangijin shi yana kan hanyar dawowa sai zo ya samu mutanen shi gaba ɗaya sun daina sallah su sallolin da aka sa su daga sallan asuba sai sallar la'asar sallah biyu kawai aka ce su rinka yi amma ba sa yi da yake tsinannu ne ba sa yi duk abin da annabi Musa ya kawo musu sai su ce a sai dai abin da zuciyarsu ya riya musu to da al'amari ya kai al'amari annabi Musa mutum ne wanda yake yana da kame kanshi baya ainihin wato bayyana al'auran shi a cikin jama'a to su banu Isra'ila kuma ba ruwansu da sitarsa al'aura arna ne yahudawa ne shi yasa har a yau din nan idan kuka je kuka ga inda arna suke ba su damu da sitir da jikinsu ba saboda haka mace za ta iya fitowa komai nata a waje komai ana gani a jikinta to irin waɗannan masu ɗabi'un karnuka shine mu musulmai kuma za mu rinka yi koyi da su to amma ƴaƴanmu yanzu wani irin shiga su ma suke irin waɗannan na arna suke yi duk sanda ta ga an yi wani an yi wato hoto na wata arniya ta fito ga ainihin wato jikinta a bayyane ga rabin nono a waje ga komai nata ta matse jiki har karin farjinta sai ko rinka gani a irin tufafin da take sawa musulmai su ma shi suke sawa a yanzu matan musulmai shi suke sha'awa a yau din nan su ma su rinka sawa shi yasa har waɗanda za ku ga suna sanya hijabin idan da za su cire hijabin sai ku ga irin kayan arnan ne a ƙarƙashin hijabin wannan duk ba daidai bane jama'a sai sa musulmai ku gyara kun dai ji daga inda aka samu waɗannan abubuwa yahudawa ne ba sa sutir da jikinsu saboda haka arniya za ta iya sa wani ɗan riga haka ta ɗora rabin zani rabin cinyanta kuma ta fito waje ta je har cikin kasuwa ba kunya ba tsoron Allah jama'a mun fahimta ko to me ya faru annabi Musa sai zan shi baya yin irin wannan ɗabi'a tare da su za ku je ku ga har in aka ce ga inda mata musamman a irin zamanin yanzu da ake barin mata suke zuwa makarantu na ainihin wato kwana jami'a ne ko ainihin na gaba da sakandare har makarantun sakandirin ma sai ka je ka ga 'ya'ya maza ne gaba ɗaya ko mata ne gaba ɗaya sun haɗu gaba ɗaya a waje guda tsirara ba komai a jikinsu kuma suna ta harkokinsu a cikin ɗaki ne mata a hostel kaga ana ta tafiya tsirara su shiga bayi tare su wajen guda takwas su yi wanka duk wannan ɗabi'a ne da yake faruwa a cikin ainihin wato arna wanda musulmi ma yanzu su ma duk sun fara ɗiban waɗannan ɗabi'u yanzu har gida ake ginawa mutane wajen shakatawa sai a ce su kul ne wane ne kul ne kaga ƴaƴan musulmai za ta fitar gida da hijabi sai ta je ta samu samarinta sai a tafi can a cikin GRA duk ga su nan duk ga wajen hotel hotel din nan duk ga su nan saboda haka tana zuwa sai ta je ta kwaye rigar jikinta gaba ɗaya daga rigar mama sai fan ita ma ta shiga cikin wannan kurmin maza da mata ana yi ana kiɗe-kiɗe ana rawa duk wannan ba komai bane to kun ji tun a zamanin annabi Musa ɗabi'u ne na banu Isra'ila shi yasa musulmai ku ji tsoron Allah iyaye ku ji tsoron Allah ku yi tarbiyyar ƴaƴanku wannan yana da alaka da irin abubuwan da kuke tarbiyyansa a kai ƴa mace yanzu ba irin fina-finan da ba ta kallo a karkashin wannan ta kalli duk irin waɗannan fina-finai fim ɗin america ne fim ɗin indiya ne ta ga wance ta sa wani irin kaya daga rigar nono sai pants kuma ta fito tana rawa ita ma sai ta ga wannan abu abu yi ne ita ma bari ta kwaikwaya ga ta ta shiga cikin maza tsarara ga shi ma namiji ya sa wani gajeren wando ba komai a jikin shi jama'a mun fahimta ko saboda haka su ma suna ganin wannan wani abun yi ne an shiga jami'o'i duk wani kaya yanzu na bayyana tsaraici gaba ɗaya yanzu ba a ganin shi a matsayin illa hijabi da addinin musulunci Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna duk wannan abubuwa an aje su gefe guda kuma muna da'awan mu musulmai ne masu imani to mu binciki irin imanin da muke akai mu binciki irin musuluncin da muke akai in har waɗannan ɗabi'u sun shigo sun lalata mu sun gurɓata mu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye hasali ma a yanzu sai ka ga iyaye tun ƴaƴansu na ƙanana za su fara ainihin wato koya musu irin waɗannan ɗabi'u idan aka tashi ɗinkawa yarinya kaya sai a mammatse mata jiki gaba ɗaya yarinyar a sa mata a takure tana ihu amma a haka za a sa haka ne jama'a ko ba haka bane haka ne wallahi ku ji tsoron Allah duk waɗannan abubuwan yahudanci ne arnanci ne shari'ar musulunci bai yarda da shi ba me yasa duk muka kawo wannan maganan nan da annabi Musa ya faɗi cewa banu Isra'ila suna cutar da shi yace mutane na me yasa kuke cutar da ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace annabi Musa ya kasance shi ne kunya ne saboda haka idan banu Isra'ila suka je suna irin wannan wanka a waje ɗaya maza da mata fa jama'a mazan aure da matan aure ‘yan mata da ainihin wato samari duka za su je su tsirara su je suna wanka a waje ɗaya jama'a mun gane wannan da kyau ko annabi musa shi baya shiga cikin su shi sai ya koma gefe guda shi kadai zai je ainihin wato keɓe na shi wankan kun san sharrin da ya biyo baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake fa'adahu man azahu min bani isra'ila banu isra'ila sai suka fara gulman shi suka ce ai wannan da kuka ga baya shiga cikin mu ai cutan kuturta ne a jikin shi kun ga sharri kuma da suka yi mai wai in ba da gaske bai shigo cikin mu mana shi ma ya zo ya tsirara kowa ya ga yadda yake annabin Allah suke gaya wannan magana jama'a mun fahimta kun san irin cutan kuturtan nan da za ku ga jikin mutum duk ya lalace to sai yasa suka ce kullum ba ku ganin da ya sa riga ta ya lullaba jikin shi baya barin a ga komai a jikin shi haka suka yi ta mishi sharri jama'a mun fahimta ko to me ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace sai Allah madaukakin sarki ya so ya bayyana musu wannan cutar wanda suke mishi wannan gulman shi da suke yi abun ba haka yake ba ina fata an fahimta to ya Allah zai bayyana musu wata rana annabi Musa sai ya je yana wanka ya je ya keɓe shi kadai yana wanka sai ainihin wato cire kayan shi ya dora kan wani dutse da yake gefen inda yake wanka annabi musa yana cikin ainihin wato wannan wanka ya gama wankan kenan tsaf sai ya zo zai kawo hannu ya ɗauki rigar shi sai dutse ya gangara na fatan kuna fahimta yana ƙoƙarin ya kai dutse na ƙara gangarawa ai shi kenan sai dutse ya ci gaba da gangarawa da rigar shi annabi musa yana bin dutse zai kama dutse na gangarawa har sai da ya je bi inda banu isra'ila suke annabi Musa aka ga ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan sai dutsen ya tsaya sai suka ga fatan jikin shi kyakkyawan fata ne duk wannan zargin da suke mashi ashe ƙarya suke yi nan da nan su da kansu suka ce kun gani ko kun yi gulman bawan Allah nan ashe ba haka yake ba ga dai shi yanzu an gani sai Allah madaukakin sarki ya bayyana musu suka gane annabi Musa ba yadda suke zargin shi bane jama'a kun fahimta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Musa sai ya dauki rigar shi ya sanya sai ya dauki sandan hannun shi sai ya bugi wannan dutsen da shi ma'ana fushi ya za a yi ka kawo mai riga na har nan annabi ya ce na rantse da Allah da muna kusa da wannan dutsen da kun ga zanen dukan da annabi Musa ya wa dutse guda uku ko hudu ko biyar sai da ya bayyana kamar irin an yi wa mutum duka ya bayyana a cikin shi ko to yanzu kun ga Allah madaukakin sarki ya barrantar da annabi Musa daga wannan kazafi da suka yi mishi shine Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa kafurin da zamowa kaman masu zargin annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya barratar da shi daga abin da suke faɗi wa kana inda Allah wajiha to shine ana annabi Musa yake cewa iz qala Allah iz qala Musa li qaumi ka tuna sanda Musa yake cewa mutanen shi lima tu'zunani me yasa kuke cutar da ni ne wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum kuma ku dinnan fa kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku Allah ya ce falamma zagu amma banu Isra'ila sun ji wa'azi ba su ji ba an iska ne da su yi wallahi banu Isra'ila ba sai yasa jama'a ku yi taka tsantsan wajen ɗaukan duk abin da ya zo muku daga turawa turawa ba sa nufin musulmai da alkhairi wallahi shi yasa duk abin da ya zo muku daga gare su to akwai sharri a ciki duk sannan kuma turawan nan suna biyo muku ne ta inda ba ku tsammani yanzu ku duba a ƙasar nan a da duk sanda kuka ga ainihin wato an je an ana kallon al'adu na ɗabi'u na yahudawa da arna za ku ga fim ɗin indiya ake kallo fim ɗin kaza ake kallo to yanzu an wuce nan sun koya muku sun lalata muku tarbiyya yanzu ku da kanku kuke yin waɗannan abubuwan haka ne ko ba haka bane saboda haka yanzu akwai fina-finan hausa duk irin waƙe-waƙen da ake yi da indiya da ba kwa jin yaren to yanzu da hausan da kike ji za a fassara miki ki ji komai ki ga komai a sanda suka fara cewa ake wai ai suna koya wa mutane ɗabi'u ne ba ku ganin in suna waka ba sa taɓa juna haka ba ake yi ba ko ba haka ake cewa ba ba ku ganin su in suna waka ba sa buɗe gashin kansu saboda haka sai a gayyato su gidan rediyo nagarta ko a ce wace ce gwaninki sai ki ce fati ni jarki ta buga mata waya kai fati Allah ba da lada Allah ta ka da alheri mun ga fim din nan kuma mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana sun gama lalata tarbiyyan ku sun gama gurɓata ku yanzu kun lalace kun zama irin su to bukatan su ya biya a yanzu wani irin wake-wake suke yi wani irin zinace-zinace ne ba sa yi har al'amarin ya kai su ma yanzu suna yin fina-finai wanda suke bayyana tsaraici da yadda ake zina da yadda ake luwaɗi ƴaƴan hausawa musulmai su ma yanzu suna ainihin wato irin waɗannan fina-finai jama'a mun fahimci wannan da ke ko wannan ai kun ga sun gyara muku ɗabi'a ko ko ba su gyara ba ba yana cewa suna gyaran ɗabi'u ba ne abinda ake faɗi kenan wannan yanzu jama'a shine gyaran ɗabi'a saboda haka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah in ba haka ba mu ma Allah madaukakin sarki zai shigar da mu kaskanci irin wanda Yahuda wannan suka shiga ƙarshe menene Allah ya musu sai Allah ya mai da su suka zama birai da aladai to kakanninsu kenan da iyayensu shine Allah ya ce kunu qiradatan khafi'ina ku zama birai to irin waɗannan da Allah ya walakanta haka su ne kuma mu muke sha'awar mu rinka koyi da su jama'a bayan musulunci ya zo mana da addinin mu cikakke Allah madaukakin sarki ya yi ni wato barrantar da mu ya datar da mu malam yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana faɗi yana ba mu labari game da annabin Allah annabi Musa Allah yace ka tuna sanda annabi Musa yake gaya wa mutanen shi ya ku mutane na wai me yasa kuke cutar da ni ne bayan kun san ni annabin Allah ne zuwa gare ku to a yayin da suka kawar da kai shine zagu sun kau da kai daga gaskiya sun ce ba za su bi gaskiyan ba azaga Allah qulubahum sai sai Allah madaukakin sarki ya juya zuciyarsu sai zan duk inda suka ga gaskiya su kuma ba za su ba za su ganshi a matsayin gaskiya ba saboda haka akasin gaskiya suke gani akasin gaskiya suke aiki da shi kun ga sakamakon wanda ya saba wa Allah kenan ko shi yasa ke ma idan kika saba wa Allah to Allah madaukakin sarki shi ma zai aini wato juya miki zuciya sai zan ba ruwanki da abin da addini ya zo da shi sai zan ke ma ba kya ganin darajar addinin musulunci gaba daya sai ku ga mace ta zama fitsararriya namiji ya zama fitsararre Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya ce wallahu Allah madaukakin sarki la yahdi alqaumal fasiqina kun ji ko Allah baya shiryar da fasikan jama'a jama'a wato duk wanda ya zama fasiki Allah baya shiryar da shi shi yasa me ya ya kamata mu zamo mu zamo bayin Allah mutanen kirki mu zamo irin su Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu zama irin su ummuna Khadija Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda shi yasa yau duk in aka faɗi sunanta sai kun ji an yi mata addu'a radiyallahu anha ko radiyallahu anhunna ajma'ina Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yadda baki ɗaya to irin wannan ɗabi'a shi ake son muminai a ɗauka irin wannan ainihin wato salo shi ake son musulmai su zamo a kai ya zama duk abin da za ku yi kuna koyi ne da addinin ku ba kwa koyi da addinin wanda ba ku ba kuna ɗabi'antu ne da ɗabi'an musulunci ba kwa ɗabi'antu da ɗabi'an waɗanda suke yahudawa da arna Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz qala isa ibn maryam to ka tuna kuma sanda isa ɗan maryam yake cewa ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila kun ga da waɗannan yahudawan ake yi fa yanzu ba sanda Allah ya aiko annabi isa kuma a cikin su ma'ana annabi Musa ya ainihin wato tafi ya gama rayuwar shi annabi Isa shi ma da ya zo ya ci gaba da musu wa'azi yana cewa ya banu ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni ma manzon Allah ne zuwa gare ku na zo in ainihin wato ci gaba da yi muku wa'azi in zo muku da dokoki daga Allah musaddiqan lima baina yadayya amma kuma abin da na zo da shi fa zai rinka gaskata saƙon da ya zo kafin nawa wani saƙo kenan saƙon annabi musa tunda annabi musa shine ya ainihin wato gama yi wa banu isra'ila wa'azi a ɗazu da muka ji ko to wani littafi annabi musa ya zo da shi shine ya ce mina taura duk wa'azozin da suka zo a cikin attaura to shine ni ma na zo in jaddada muku ina fata an fahimta shi kuma sai ya zo da wani littafi sai ya zo da injila an fahimta ko annabi musa ya zo da attaura annabi isa ya zo da injila ina fata an gane allah maɗaukakin sarki musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura in zo in gaskata muku littafin da ya zo gaba gare ni na attaura wa mubashiran bi rasulin to saƙo kuma na biyu cikin saƙonnin da zan zo muku da shi bayan na gaskata muku annabin da ya zo kafin ni na tabbatar muku da shari'an da ya zo muku da shi sannan kuma zan yi muku albishir wani albishir da wani manzo ya ati min ba'd ismuhu ahmad wanda wannan annabin zai zo wannan manzon zai zo bayana kun ga yanzu annabi Musa a annabi Isa ya tabbatar da saƙon annabi Isa ko annabi Musa afwan ya tabbatar da saƙon shi sannan ya ce bayan shi kuma akwai wani annabin da zai zo sunan annabin shine ne ahmad ina fata an fahimta to wane ne ahmad shine manzon Allah dai sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya tabbata wanda ainihin wato al-Imam al-Bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace a cikin hadisin ainihin wato Jubairu dan Mut'im annabi yace inna li asma'a ni dinnan sunaye na suna da yawa ana muhammadun sallallahu alaihi wa sunana muhammad kun ji wannan suna ne cikin sunayen manzon Allah ko annabi ya ce wa ana ahmad sannan sunana ahmad to kun ga wannan ahmad din shine annabi isa ya faɗi a nan ya ce wa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu maza ahmad sunan shi ahmad an fahimta ko sannan annabi ya ce ana almahi ni ne wanda zan zo in shafe kafirci da ake yi shine ma'anan almahi an fahimta ko allazi yamhu Allahu bihi al-kufra wanda Allah zai zo ya share kafirci da shi wa ana al-hashiru sannan ni ne wanda za a fara tayarwa ranar tashin alkiyama a lokacin da za a tayar da mutane ranar da kowa zai je ba da zai je ba da labarin abin da ya aikata a duniyan nan ba an yi miki wa'azi an ce ki daina kaza ba kyau ba kin ce wallahi mu ba za mu daina ba a wannan zamanin ina budurwa na ai in ci zamani na ki gama cin zamanin ki eh za ki je kuma ki ci lahiran ki to anan ne za ki gane wannan zamanin naki to abin da ya kamata shine ki yadda musulunci yake ba ki yadda kika ga dama ba jama'a mun fahimta ko to ranan da za a yi tashin alkiyama jama'a wane ne mutumi na farko da za a tayar shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yake wa anal hashir wato kun ji sunan manzon Allah al hashiru kenan allazi yahshuru an-nasa ala qadami wanda ni zan fara tashi sannan sauran mutane sai a fara a ci gaba da tayar da su kin ga in kin yi wa manzon Allah biyayya kika koyi da sunnan manzon Allah baki zama cikin masu yi wa sunnan manzon Allah karan tsaye ba manzon Allah da zaran kin tashi sai annabi ya ce taho nan ke nawa ne a taho nan ke ne masu jin wa'azin nan da zaran an ce annabi ya ce ki aiki an fahimta ko to kin ga duk wanda annabi ya ce nashi ne a wannan ranan kuma ya shiga cikin tawagan annabi to wannan ya tabbata dan aljanna ne ya Allah ka sa mu cikin tawagan manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana al-hashir alladhi yahshuru an-nasa ala qadami wa ana al-aqib sannan ni ne ainihin wato wanda zan mai gurbin duk wani mai imani ma'ana ni ne zan zan tarewa kowane mumini ni zan tsaya a madadin shi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ka ainihin wato sa mu dace mala yace wa rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi ma'ana bukhari ya fitar da shi muslim ma ya fitar da shi a wani riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace na'am ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ana Muhammad sunana Muhammad wa ana Ahmad sunana Ahmad wal hashir ni ne za a fara tayarwa ina fata an fahimta wal muqfa ni ne zan tare wa duk wani mai imani wa nabiyyur rahma ni ne annabin rahma wa tauba ni ne annabin da yake wa yake neman ma al'umman shi tuba nike neman ma al'umman shi gafara ina fata an fahimta wannan hadisi ma imam muslim ya yi wato fitar da shi to kamar yadda muka ji kun ga wane ne yake ba da shaidan annabi zai zo annabi isa ko kenan ya tabbata annabi isa ya ba da labarin annabi isa zai zo bayan shi to me yasa waɗanda suke cewa su yanzu annabi isa suke bi me yasa ba su imani da annabi ne ba ma'ana ke wannan ya nuna ba su bi dokan da annabin ya zo musu da shi ba ina fatan jama'a an fahimta da sun yi imani da annabi isa to lazumin imani da annabi isa sai sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ba zai yi a ce ka yi imani da annabi isa amma baka yi imani da annabi Muhammadu ba ina fata an fahimta to wannan ya nuna wannan magana annabi Isa ba shi a cikin littafin su kenan an gane wannan da kyau ko ba wannan sako a cikin littafin su ko ko ya aka yi sakon na ciki sun ki bin shi ne saboda Allah madaukakin sarki ya bayyana dama waɗanda suka fi kusanci da musulmai masu imani su ne ainihin wato kiristoci sun fi kusanci wajen taushin hali da ɗabi'u da ainihin wato musulmai amma kaga ba yahude da mushriki to wannan su ne makiyan musulmai kiyayya na har abada jama'a mun fahimta ko amma duk wanda kuka ga kirista ne za ku ga yana da saukin hali shi yasa za ku ga za a iya zama tare da su za a iya hulɗa da su wani lokacin ma za ka ga a gida ɗaya to akwai musulmai akwai waɗanda suke ainihin wato kiristoci to amma me yasa ba a addini ɗaya ba ina fata an fahimta to kiristocin ne ya kamata ainihin wato su je su duba littafin su za su ga a cikin littafin su Allah ya ce su imani da annabin da mu muka yi imani da shi yanzu musulmai ba mu imani da annabi Isa ba kaga mun yi imani da shi kenan mu muna tare da su su ne suka ki yin zamowa tare da mu saboda mu mun yi imani da annabin su amma su ba su imani da namu ba me yasa mu muka yi imani da nasu saboda qur'anin mu ya ce mu imani da annabin su to su ma nasu littafin fa ya ce su imani da nama annabin dan gashi yanzu wa yake magana jama'a annabi isa jama'a mun fahimta ko saboda haka duk wanda yake sauraron mu wanda yake cikin addinin kiristanci muna ainihin wato ƙara jawo ka muna kiranka ka zo ka ƙarisa imaninka ka yi rabin imani ne imanin bai cika ba menene rabin imanin ka dawo kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama domin har naka annabin ya baka labarin namu annabin kamar yadda namu annabin ya bamu labarin naka annabin jama'a mun fahimta ko sannan kun san wani alheri da yake biyo bayan wannan duk kiristan da ya shiga musulunci ko to duk aikin da ya yi lada biyu za Allah zai rinka bashi sabanin musulmi idan kirista ya musulunta ko idan ya yi sallah sai Allah ya bashi ladan sallah biyu in ya yi azumi sai Allah ya ninka mashi lada biyu kun san dalili manzo Allah yake saboda yayi addinin shi kuma ya dawo yayi addinin annabin ƙarshen zamani shine addinin musulunci saboda haka yi tauna ajrahum marratayn haka annabi yace a cikin hadisin muslim jama'a mun fahimta ko to kaga menene zai sa irin wanda yake rike da wannan addini za a ce kuma tsakanin su suna faɗa kaga wannan ya nuna gaba ɗaya ba sa aiki da addinin su kenan dan yanzu ku ji abin da muke faɗi annabi isa yana cewa annabi manzon Allah zai zo ƙarshen zamani saboda haka sunan shi ma ahmad yanzu zai yi a ce ni da nike addinin musulunci yanzu ba na ƙauna wanda yake addinin kiristanci zai yi a ce har za mu faɗa zai yi a ce har in ɗauki takobi in kashe shi ba shi kaga duk wanda yake yin wannan bai san musulunci ba ina fata an fahimta haka shi ma kirista da yake ganin musulmi a matsayin makiyin shi shi ma bai san addinin shi bane dan me saboda in dai annabi isa yake gani a matsayin wanda ya yarda da shi to ga abin da annabi isa ya ce wa iz qala allah isa ibn maryama ya bani isra'ila annabi isa ya kira mutanen shi yace inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne zuwa gare ku kun ga annabi isa bai ce shi allah bane ya ce shi manzo ne ina fata an fahimta haka a cikin bible annabi isa abin da yace ya ce shi ba allah bane Allah shine Allah da ya aiko shi a matsayin manzo yana nan a cikin Bible yadda kuka ji muke karantawa din nan ina fata an fahimta za mu zo mu faɗi wajajen da waɗannan abubuwa duk suke a cikin Bible insha Allah ba dan komai ba sai dan tsaban nuna kusanci da yake da alaka da ke tsakanin musulunci da yayin wato Kirista jama'a mun fahimta ko kaga ashe wannan ya nuna babu gaba a tsakaninmu babu kiyayya a tsakaninmu to ashe kaga duk wanda ya je yake faɗa da sunan addini to ko dai ba musulmin kwarai bane ko kuma ba kiristan kwarai bane ina fatan jama'a an fahimta manzon Allah annabi Isa ya ce wa musaddiqan bi rasulin sannan kuma ina son in gaskata muku akwai annabin da zai zo ya ati min ba'di a bayana wannan annabin zai zo me sunan shi ismuhu ahmad kun ji wa ake magana kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a mun fahimta ko to amma me ya faru me ya biyo baya sai Allah ya ce falamma ja'ahum bil bayyinati a lokacin da annabin ya zo ya bayyana ya zo musu da wannan shari'ar bayyanan ne qalu sai waɗannan kiristoci suka ce hadha sihrun mubin kai mu ba mu yarda da wannan annabin ba kuma kaga inda aka samu matsala kenan jama'a mun fahimci wannan dake ko to kafin mu ci gaba da bayani ga wani littafi da wani malami ya rubuta mai suna professor Dauda Ojobi ina fata an fahimta wannan malami asalin shi kirista ne ya ainihin wato yi karatu ne a garinsu mutumin kasan benue ne benue mafurdi da ake cewa ko to kirista ne ya yi karatu a school of bible studies da yake a garinsu ya zo ya na kafancan har sai da ya zama pasto a cocinsu professor dawud ajobi sai da ya zama pasto babba ina fata an fahimta har sai da ya fita kasan waje ya je digiri na biyu akan ilimin fastoci da addinin kiristanci ya yi digiri na uku sai da ya zama dakta a koyan fasto jama'a kun ga ya ƙure kenan ko da ya dawo sai aka mai da shi shine shugaban kiristoci na jihar arewa a ainihin wato najeriya ma'ana shine mataimakin papa roma da ke ƙasar rum a ilimin kiristanci me baru ya ce bayan da ya zama wannan matsayi yana nan yana nan yana karatu a cikin bible sai ya zo ya ga ga wasu ayoyi a cikin bible din su wannan bible din da kake ji suke rike da shi duk zamu zo mu ga maka ayoyin kai ma an kana da aboki kirista ko kina da aboki ya kirista ki je ki ainihin wato nuna mata addinin nan da musulunci a cikin littafin su ina fata an fahimta domin abin da musulunci yake shine yake so shine a rinka tafiya akan abu guda ko ba haka bane jama'a manzon wannan malami sai ya ce sai ya zo yana karatu a cikin bible sai ya ga gashi karara a cikin bible Bible ya umarni da cewa a rinka yin sallah irin yadda musulmai ke yin sallah a cikin masallaci yace sai hankalin shi ya tashi sai ga kuma su in suka je coci ba sa sallah waka kawai suke yi a can kuma sai yace ga kuma Bible din su yayi bayani akan cewa ga Annabi Isa ya ce Annabi zai zo karshen zamani kuma wannan annabin shine annabin musulmai jama'a mun fahimta ko yace daga ranar sai ya kasa bacci da daddaren sai ya buga wa shugaban shi ya ce to gaskiya fa ga wasu ayoyi wanda ya gani a cikin bible kun ga faso kenan fa ba a magana waɗannan ƙanana saboda addinin kiristanci ba a ainihin wato koya musu ilimi tsakani da Allah kawai iya abin da faso ya so su gani kawai zai ce su bude da zaran ya ce su bude sai ya ce to a rufe sai kuma a rufe ido a tawaka haka suke yi jama'a amma in suna karatu yanzu ku ba ka qur'ani a hannun kowa ba akwai wanda aka taba ce mata kar ta karanta waje kaza ba gashi ma yau muna karanta ayoyin da annabi isa ya magana a qur'ani ba ko mun fahimta to amma su a'a ba haka bane yace sai ya gaya wannan shugaban nashi wanda yake mataimakin shi cewa to ga waɗannan ayoyi musulmai suke wannan abubuwan mu ba ma yi me yasa sai ogan shi yace to bari in gaya maka gaskiya ka ga abin nan da ka gani to gaskiya kenan amma wannan yadda mu muke yi kenan saboda haka in ka kai wannan matsayin daman ba a son ka tona asirin saboda haka kai shiru yace eh yace kwarai da gaske shiru kawai zaka yi yace sai hankalin shi ya tashi yace to sai ga gaskiya ba zai yi ba mutum ya yi digiri ɗaya ya yi biyu ya yi uku akan karatu amma kuma ya ga karatu a ce kai aiki da shi yace gaskiya ba zai yi ba yace daga nan kawai sai ainihin wato Allah madaukakin sarki ya kimsa mishi san addinin musulunci kawai sai ya fita ya je masallacin da ke opposite na cocin shi a nan Kaduna cocin na nan a ainihin wato Kano Road ga wani babban masallaci na inda ake sallar Juma'a a wancan lokacin saboda wannan abu ya faru ne a kusan 1966 1966 kusan shekaru arba'in da suka wuce yau over 40 years a wancan zamanin ku duba shugaban fastoci a wancan lokacin ya ce shi kenan sai je samu wannan malami a masallaci a masallaci ya ce mishi gaskiya shi ya zo musulunta ne sai wannan limamin kun san lokacin ana zama lafiya ya ce haba ba kai ne fasto a can cocin ba ya ce ni ne kuwa ya ce to yaya jama'an ka ya ce tsakani da Allah na ga addinin ku a cikin littafin kuma ni gaskiya addinin gaskiya nake son saboda haka ka gaya min inda zan musulunta yace sai malamin ne ya tura shi yace je kasar Yobe garin Gashuwa shi ma anan ya karanto karatun allo a lokacin ba malamai kamar yanzu ina fata an fahimta shikenan sai ya tafi can kashin Gashuwa yace da yaje sai je ya samu mutanen kuma ba sa jin turanci shi kuma bai jin Hausa daga ƙarshe dai Allah ya sa ya musulunta ya dawo Kano ya karatu daga Kano ya je kasar Misra ya karatu daga nan har sai da ya je yayi ainihin wato masters a islamic studies yanzu ya zama babban malami a addinin musulunci yana nan zaune a garin kaduna a yanzu din nan jama'a mun fahimci wannan da ke ko ya karba addinin musulunci shine ya rubuta wannan littafin sai ya sa mishi islam in the bible jama'a menene bayanin addinin musulunci a cikin bible to duk sai ta kawowa ga inda annabi isa ya bada labarin manzon allah zai zo ya ce biblical, uh, biblical prophecy on the advent of muhammad peace be upon him a inda Bible ya zo da maganan Muhammadu zai zo annabin musulmai sai ce ka karanta John chapter 14 verse 15 to 16 kaji na farko kenan ko sannan karanta John chapter 15 verse 26 to 27 ka karanta John chapter 16 verse 5 to 8 karanta John chapter 16 verse 12 to 14 karanta John chapter 16 verse 6 duk waɗannan sun zo suna magana game da cewa annabi zai zo ɗaya daga ciki gashi inda annabi isa yake cewa but now i go my way to him ni dinnan yanzu zan koma wajen allah him babba kenan that sent me kun ji wanda ya aiko ni kenan shi dan aike ne kenan ko inni rasulullahi kun ji ayan yayi ɗaya da yadda yake a cikin bible yace that sent me wanda ya aiko ni yace and none of you ask me kuma dukkan ku na ce muku zan tafi ba ku tambaye ni ba whether goes down cewa zan tafi ne ko ko zan tsaya yace but because i have said this unto you saboda na gaya muku cewa zan rabu da ku sorrow has filled your heart shine sai takaici ya kama ku ba kwa san in rabu da ku to Allah da ya aiko ni ne yace in koma wajen shi yace nevertheless i tell you the truth ni dai na gaya muku gaskiya for if i go not away idan ban tafi yanzu ba the comforter will not come annabin ƙarshen zamani ba zai zo ba saboda haka sai na tafi kafin annabin ƙarshen zamani ya zo jama'a mun fahimta ko saboda haka yace but if i depart idan na rabu da ku i will send him to you zan aiko muku wannan annabin ƙarshen zamani wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bible yanzu muke karatu ba jama'a eh mun dawo tafsirin bible kuma ko ina fata an fahimta saboda shi al'amarin gaskiya ɗaya ne jama'a gaskiya ba biyu bane sai dai mutum ba zai karba ba duk inda gaskiya yake to abu ɗaya ne jama'a mun fahimta ko gashi yace and when he idan shi ya zo shi mutumin he will reprove the word of sin zai zo ya ƙara gaya muku ku daina ayyuka na zunubi yanzu ba shi ne muka fara karantawa ba muka ce a daina bayyana tsirara waɗannan ba abubuwan laifi ba ne kun ji annabi duk zai zo ya ce muku ku daina ayyukan sabo and approve righteousness and judgment zai zo ya tabbatar muku da adalci da kuma ainihin wato tsayawa akan gaskiya annabi ba zai rinka zaluntan ku ba zai gaya muku addinin gaskiya ku tsaya akan shi kuma ku dage akan shi jama'a mun fahimci wannan da ke ko wannan kaɗan kenan daga cikin verses da suka yi magana zuwan manzon Allah a cikin Bible ga nan mala yace ga sauran nan da yawa Matthew chapter 11 verse 9 to 15 Matthew 21 verses 42 to 44, Mark 12, 10 11 Mark 13 12 Luke 7 25 to 28 Luke 10 67 Luke 11 Luke 13 duk waɗannan ayoyi ne da suka zo a cikin Bible suke tabbatar da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau kowa ya samu wannan littafin Islam in the Bible yayi maganar sallah yayi maganar addinin musulunci ma a cikin Bible to jama'a kiristoci sun san wannan idan kiristoci sun san waɗannan abubuwan za su dawo su ma su musulunta za a ci gaba da samun matsaloli ba za a ci gaba da samu ba saboda haka muna ainihin wato yi muku wa'azi dama wa'azinmu ga kowa da kowa ne yadda muke wa musulmai su gyara ɗabi'unsu ku ma kiristoci ƴan uwanmu kuke muna kiran ku ku zo ku shiga addinin musulunci shine kadai addinin da Allah ya yarda da shi a yi shi a wannan zamani duk addinin da mutum ya samu Allah da shi in dai ba musulunci bane Allah ba zai karba ba inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu addini kadai da ya rage da Allah ya yarda da shi shine musulunci duk wani addini da mutum yayi in ba musulunci ba Allah ba zai karba ba wa huwa fil akhirati min al khasirin a ranar lahira zai yi asara Allah madaukakin sarki ya raba mu daga yin asara jama'a lokacin mu ya kure tuntuni amma saboda muhimmancin wannan gaba ya tsaya muka tsaya muka tattauna idan Allah ya kai mu gobe za mu zo mu karasa waɗannan bayanai insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya ainihin wato raya mu akan musulunci ya kashe mu akan musulunci akwai tambayoyi da aka rubuto sai dai kasantuwan kasar ɗinmu na audio ya ƙare tare da cewa waɗannan maganganu duk da muke faɗi ba mu yi asararsa ba suna nan a cikin ainihin wato karatuttuka na mp3 da muke ɗauka kamar yadda muka ce tun farko duk karatuttukan nan duk wadda take bukata za a iya ainihin wato tura mata insha Allah saboda haka za mu amsa waɗannan tambayoyi amma mai yiwuwa gobe muka zo za mu ƙara ainihin wato bin tambayoyin saboda su shiga kaset na audio mai tambaya na farko ta ce assalamu alaikum malam raka'atul fitri fatiha ne koko da sura eh raka'atul fitri da ake yi sallan nafila da ake yi kafin sallah asuba ana karanta fatiha ne da sura ina fata an fahimta amma in kin karanta fatiha kawai ma to baki laifi ba sai dai manzo Allah yana karantawa da sura raka'an farko ya karanta kul ya ayyuhal kafiruna raka'a na biyu ya karanta kul huwallahu ahad ina fata an gane wani lokacin kuma manzo Allah yakan karanta wancan aya na cikin suratul baqara da Allah madaukakin sarki yake cewa menene kul in am yaquluna menene inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw a aya na biyu kuma annabi yakan karanta ya ahlal kitabi kul ta'alu atlu ma harrama haka dai waɗannan ayoyi da suke cikin bakara da kuma suratul ali imran ban tuna su ba yanzu insha Allah saboda haka ana iya karatun sura ba komai mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum dan Allah malam idan zan yi tarawihi kowane sura zan karanta ko ko akwai zababbun surori kowanne ne ya sawwaka gare ki babu zababbu da za a ce in ba su ba duk suran da Allah ya sawwaka miki ki karanta Allah ya sa mu dace mai tambaya ta gaba ta ce malam dan Allah ina da tambaya mecece menene mace ne tana fama da ulcer ya matsa mata ba ta azumi sai ga mijinta ya dawo da rana ya ainihin wato fada mata menene yana fama da ciwon ciki to shi mijin ya dawo yana ciwon ciki an fahimta ko shi ma ciwon cikin ya matsa mishi to Allah ya kyauta duka eh ke da mai ulsa da mai ciwon ciki har ta kai shi ga karya azumi ma'ana shi yanzu bai da lafiya ko ita kuma tana fama da ulsa ya sha magani bayan ya sha magani ya samu sauki ya kai shi ga saduwa eh shikenan ba komai tunda dukansu ba sa azumi an fahimta ko shi yana ciwon ciki ya warke ita kuma tana ulsa an fahimta to in dai ciwon cikin na gaskiya ne ba na ƙarya ba yawwa Allah ya sa mu dace wannan ta ce malam me hukuncin matan da take a ramakon azumi sai ta ɗauki menene oke ta ɗauki azumi amma miji bai sani ba ko to abin da yake shine manzon Allah ya hana mace ta yi azumi matukar ainihin wato mijinta na gari in azumin nafila ne annabi ya hana an gane ko amma wannan azumin ramuwa shi na farilla ne to tare da cewa na farilla ne kasantuwan shi ba wani rana da ake yin shi na musamman to yana da kyau ta sanar da mijin gaskiya ya san ainihin wato za ta yi azumi in kuma ya kai ga ya dawo da rana ya karya mata azumi sai ta rama azumin wani rana insha Allah sannan wasu tambayoyi kin wancan karatu da aka yi nake jin da ya rage guda biyu ko ko uku ne su ma bari mu shigar da su a gurguje wannan ta ce ina hukuncin wanda ake bin ta azumi bata gama ramawa ba sai kuma ga wannan shekara ya zo to dama na san kowane shekara mata ke wannan tambayan shikenan sai ta yi azumin wannan shekaran in an gama wannan shekaran sai ta yi marmaza ta rama wancan wanda aka biyo ta a wannan ma sai ta hada ta rama amma azumin ta na wannan shekaran yayi kuma ba wani ciyarwa a kanta wasu malamai suna cewa ta rama kuma ta ciyar gaskiya ciyarwan babu ainihin wato shi a kanta Allah ya sa mu dace wannan ta ce me hukuncin wanda bai rike alola ma'ana yana yawan hutu ko wasu ba su san hutu ba to bari mu ce tusa ai shine wasu ba su jin yaren ne sosai to tusa yana yawan tusa an fahimta ko a sallah to yaya za ta yi tusan kuma ya matsa mata kuma ga ta tana sallah to wallahu ala wa alam abinda malamai suka ce shine duk sanda kika ji kara ko warin tusan to ki je ki sake alola amma da kin zo kin yi tusa kin ji cikin ki ya murde baki ji kara ba kuma baki ji wari ba annabi yace ki je gaba da sallan ki sallah yayi hadisin da nan koda nan kurkusa cikin bulugul maram ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a ina ganin tambaya na karshe afuwan wannan ta yi tambaya game da cewa to kan matsaloli ne na zamantakewa da aure ta ce tana da ainihin wato mutane biyu ne suke neman ta da aure ɗaya suna da dangantaka ɗayan kuma ba su da dangantaka to ta bincika wanda suke da dangantakan nan an ce yana da wasu mugun halaye to kaga Allah ya kiyaye an gane ko to ya za ta yi shin wannan din ne ko ko wancan wancan kuma ba a riga an bincike halin shi ba to abin yana a hannun ainihin wato iyaye daman shi yasa aka ce duk wanda ya zo neman ya to a tsarin musulunci ya biyo ta hannun iyaye ne wannan shine tsarin musulunci su iyayen tun wannan lokacin sai su yi bincike akan wannan yaro kuma ina tabbatar muku a irin wannan zamani da muke ciki bi yaron da kuka ga ya fara biyowa ta hannun iyaye wannan ya nuna ɗanan ɗane na gari ko ba haka bane jama'a ƴaƴan yanzu suna sun damu da wasu iyaye ne wani ɗan ya ga sarkin shi ma hararan shi zai iya wuce ba haka bane ya ce ni fa ba wajen shi na zo ba ni na zo wajen yarinya ta ce kawai da Allah ya wuce wannan tsohon kaga irin yaren yan samarin kenan to amma wannan har ya zo ya same ku to ku duba in dai ɗani na gari kuma mai addini kada ku ainihin wato hana ku yin aure saboda kada fada irin wannan hali wanda kuma wani zai zo daga nan kuma sai a fara tunanin wannan kaza ne wannan kaza ne amma dai gaskiya addinin musulunci ya nuna duk wanda mace za ta aura ya zama mai addini mai kuma ɗabi'a waɗannan su ne ainihin wato ka'idojin Allah ya sa mu dace za mu zo mu ƙara tattauna wannan wata rana insha Allah a nan za mu saurara kamar yadda muka ce lokacin namu ya riga ya ƙure tuntuni sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah to wasu kuma saboda tsaban biyayyan Allah su gumin nasu za su yi amma za su rinka tafiya ne akan gumin ma'ana gumin na zubowa ƙasa amma iya dai wajen kafan su ne kaga dai wannan ma dai ba lafiya a wannan lokacin ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutane kuma guda bakwai su kuma suna nan cikin inuwan Allah sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilli su kuma suna cikin inuwa duk wannan tashin hankalin su ba san da shi ba haka waɗanda suka yi mutuwan shahada su ma ba san wannan tashin hankalin ba mutane za su tashi ana cikin tashin hankali kowa na ruɗe su kuma suna nan hankalinsu a kwance manzo Allah ya ce ya amanu faza'ul akbar Allah zai amintar da su wannan rikici da tashin hankali wanda za a shiga a ranar tashin alkiyama karanta littafin ahkamul janayi jama'a mun gane wannan da kyau ko ya Allah ka azurta mu da mutuwan shahada abinda muke bukata kenan ya Allah ka azurta mu da mutuwan shahada saboda mutuwan shahada jama'a ba kaskanci bane daraja ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace wala yahtamiluna babu wanda zai tsaya jibintar lamarin wani fa yaqulun nas ranan ne majadada mutu da tsohon ciki in ta miƙe saboda bala'i tana gudu za ta haife dan bata ma sani ba ka duba mata yanzu za su haihu yadda suke langwabewa amma ranan za ta tsuguna ta haife dan ma amma kowai ganta dan ba za ta yi ba za ta ci gaba da gudu ne kawai yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha Allah yake wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid za ka ga mutane kamar sun yi maye amma ba maye bane ba azaba ne kawai suka gani na azaban Allah ne mai tsanani mai shayarwa za ta jefar da ɗan ka duba yadda uwa take da tausayin ɗanta ko ‘yarta amma jefarwa za ta yi a rana yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa yaqulun nas mutane idan hankali ya hankali tashin hankali ya tashin hankali sai sashi su rinka gaya wa sashi yaqulun nas ba'dhum li ba'd ala tarawna ma qad balagakum jama'a hankali fa ya tashi ba ku ga halin da muke ciki ba ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum wai ba za mu zo mu yi taro ba taron gaggawa a samu wani mutum ɗaya mu ne zai ga wa Allah zai mana hisabi ɗan wuta ma su shiga wuta su huta ka ji ba wai yanzu su shiga wuta ne amma suna tunanin hutawa za su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan lokaci to ba ba cewa a tashi zaman majalisa a dawo a ƙara shawara duk wanda ya kawo shawara lokacin karɓa kawai za a yi saboda hankalin kowa a tashi ana son kawai kowa ya san mafita ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a daidai wannan lokacin da zarar an kawo wannan shawarar mu nemi wanda zai gaya wa Allah ya zo ya kawo mana wannan saukin al'amarin a nemi wanda zai cece mu daga halin da muke ciki fa yaqulu annasu ba'dhum li ba'd shikenan sai wasu su ce to mu muna ganin alaikum bi adam ku je ku samu kakanmu annabi adam duk wannan abin da shine sanadiyar mu zuwa duniya daga shi aka fara halitta saboda haka mu je mu same shi mu kai kukan mu wajen shi fa ya tuna adam ai lokacin kawai sai a du gaba daya sai a tafi wajen annabi adam fa yaquluna lahu sai a ce da shi ya adam ya kai adamu kakanmu anta abul bashari kai ne baban mutane gaba daya khalaqaka allah bi yadihi Allah ya halicce ka da hannunsa wa nafaha fika min ruhihi sannan Allah ya busa maka daga cikin ainihin wato rai nashi da ya halitta na dan adam Allah ya sa maka wa amara wa amara al malaikata fasajadu laka dinnan muna faɗin matsayi ne na annabi adam fa sannan Allah ya umarci mala'iku saboda matsayinka wato kai station ne Allah ya ce mala'iku su yi maka sujuda to duk wannan matsayi naka da kake da shi abin da ya kawo mu wajenka fashfa lana ila rabbika dan Allah ka je wajen Allah a madadin mu ka ce Allah ya zo mana hisabi ka je ka nemi cetonmu a wajen Allah yanzu waɗannan maganganun duk da aka faɗi game da Adam haka yake ko ba haka yake ba haka yake Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin Alƙur'ani suratul hijr Allah yake wa iz qala rabbuka li a menene wa iz qul wa iz wa iz qala rabbuka lil malaika inni khaliqun basharin min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته شيني وسواك ونفخت فيك من روحي أم فهمت أكو ونفخت آه فإذا سويته ونفخ فيه من روح فقوله ساجدين فشيني أنا دس يبقى فأدو وأنا نعمومي ملائكة جبريل أما النبي آدم يزيتي النبي آدم أو أن اللوكتي سيتي fayaqulu adam sai adam ya ce inna rabbi ghadiba wallahi wannan abu da kuka kawo min yafi karfi na ubangiji na yau yayi fushi ghadiba al-yawm Allah yayi fushi ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu Allah yayi fushin da bai taba irin shi ba walan yaghdab ba'dahu mithlahu sannan bayan wannan fushi a yau Allah ba zai ƙara yin irin shi ba